إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة ونحن في بيان أنواع العبادة وقد ذكرت بعدها فيما سبق استكمالا على ما سبق قول المصنف رحمه الله والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفله الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين رب العالمين إن ومسلمي أتقيته har yanzu dai muna cikin bayani da muka ɗauko mai tsawo kan mas'ala ta tauhidi kuma muna cikin kitabul usulu salasa wanda wannan littafi ne mai bayanin aƙida da kuma sha bayani aqida ita ce jigo na tsira din mai hankali babu hanyar tsira wadda mutum ya samu tabbacin shiga gidan aljanna sai ya tabbatar tauhidi dan uwa muna cikin bayanin ababe da ake kira ibada wadda ita ce aka hana a yi tarayyar Allah da wani ma'ambaci irin su addu'a irin su tsoro irin su kamna irin su tawakkuli duk ma'ambata kenan da ci gaba da abin da ya ambato ya ambata wanda wayannan ababai kowanne iya matsayin ba amma kowa sai Allah Allah kada yake wani ba duk wanda idan kama wani Allah shine ka zama mushriki kafiri ya ambaci ragaba da rahaba da khushu da khashiya in wani ababe maganar kwadai kullum zamanto kwadanka a wajen Allah subhanahu wata'ala yake wa kake jin tsoro kake kake jin tsoro ko kurjinin saba mishi zamanto Allah ne haka kaskantar da kai da tsoro na Allah wani yan wa wa'annan ababe dole din mai neman tsira kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata annabawa da dama irin su Ibrahim irin su Nuhu irin su Isma'il irin su Zulkifil irin su Alisa ya ambata annaba da dama irin su Lut karshe dai Allah ya ce wa'annan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wa'annan gaba da mutanen kwai da Allah annabawa yace suna gaugawa riga riga tserere wajen ayyuka na alkhairi duk da matsayinsu yace suna bautata mana ragaban wa rahaba suna masu kwadai a wajenmu kuma suna masu tsoronmu yace sun zamanto bayi ne masu tsoro ko kaskantar da kai ga Allah kenan magana kwadai da tsoro irin wa'annan ababe kenan ga Allah ya kamata bawa ya zamanto baya tsoron kowa bai tsaman wani abu daga wajen wani dan ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ba yan wa wa'annan ababe duk da wa'annan annabawa ne amma an ambaci cikin halin su tsoro da kwadai da yan wawa akwai da wasu ababe da ake ambata wani ambata sufaye za a ce wa ka bauta ta mu Allah ba dan kwadan aljanna ba ba dan tsoron wuta ba wai wata nau'in ibada ce duk wanda ya bauta ta mu Allah kamar da suke cewa duk wanda ya bauta ta mu Allah dan kwadan aljanna da tsoron wuta to bai yi bautar Allah ta kware ba wanda ya bauta ta kware sai wanda ya bauta ta mu Allah ba dan tsoron wuta ba ba dan san aljanna ba wani ayyuwa masu ambata sufaye masu san Allah wai wannan ibada ce ba ta Allah ba ce ta saba ma ibadar da Allah ya aiko da annabawa wani annabawa ne Allah ya jiro manya-manyan annabawa sannu a cikinsu amma ya ambata cikin halinsu suna bautar Allah suna kwaɗai suna tsoro kenan bawa ya zamanto mai kwaɗai ga Allah mai tsoro ga Allah subhanahu wataala ya ambaci al'inaba ko isti'ana al'inaba Muna Allah ka kira mu annabi da rabbikum ma'ana ka mai da komin ka zuwa ga Allah ko menene ta yi dadi ta baci ne ka zamanto kullun kai kana ina kake komawa in dadi ne ka gode in matsala ce ka nemi warware a ina ne duka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ake haka isti'ana neman agaji ko neman ceto yace wal isti'aza da neman tsari in wanda yawa kan isti'ana kwanaki mun ji bayan da aka yi ta a Najeriya wani malami Allah ya kanshi Dr. Idris kan masalar iyaka na abudu nasta'in. Yan wannan kalma ce kullum a sallah kana faɗa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. Yan wannan kalma ce mai himmiya mai ma'ana mai ƙari cewa baka da abun bauta da gaskiya sai Allah. Kuma baka neman taimakon kowa sai na Allah. In wane menene maganar taimako an san akwai abin da ɗan adam ke iyawa ina kan abu kaza wani mai komin ina kan mota ne ina kan dabba ne mai komin ka nemi taimakon abin da dan adam ke iya wannan bai cikin abin da kira ibada abin da dan adam bai iya yi ka nema a wajen shi amma hakikar neman taimakon da ake magana wanda yake Allah kaɗai ke iya yi wani bai iya yi kakka nema wajen wani mala'ika ko wajen wani aljani ko wajen wani abu daban dan wa da yawa harkar neman taimako mutum kan nemi arziki ka nemi ɗaukaka ka nemi kariya wajen daga istiaza wannan matsari to da yawa ƴan wannan karkara mu nan wajajen mu da yawa an shirka da Allah an bar Allah akan neman taimako da neman kariya an koma ga wasun Allah ga wani Allah subhanahu wataala amma idan ka diba yau duk mahi yawa menene kasuwar ɗan tsubu ko ƴanci da addini mutum iya san arziki za shi ga malam maimakon mai addu'a ga abin da za a yi in kai za ka samu arziki, ko in ka rataya a shagonka za ka sami kiliyan masu sayan kayanka, ko in kariya ce ga abin da an kasa a jikinka ko ka ɗarma ko ka sa a shagonka ko a gida zai kare ka daga ɓarayi ko na shari dai, ka wani abin hanyar ce ta neman agaji, neman taimako, da neman kariya amma da yawa sai a maida ka zuwa ga wani Allah subhanahu wataala yan idan ka dubi mu da kayan Allah wa'azi Allah ga da ka wa'azi ko kayan wanda ya fahimta addini zai gano dan har yanzu akwai masu rayuwa cikin irin wani ababe kaga mutum a cikin shi kamar dan kamun kura kaga ga ta kibugo ga shashatau ga ta horin jini ga ta kasuwa kaga mutum kamar dan kamun kuruwa laya iri iri ta komai daban-daban dai wannan akwai cewa rashin imani ko tauhidi ya kawo haka ina kai daya kai ta kibugu kai shashatau kai ta arziki kai horin jini abin ya maka yawa amma ka kama daya man shi ne su buke cewa mutanen shi a arbabun mutafarriqun khairun am Allah wal qahar ka kama daban-daban nan kibugo shashata waye ka kama Allah gudama wannan ne ka kama Allah babu in wahanne samun nutsuwa ga dan adam illa ka kama Allah duk gaba daya kare ce shashata menene komi ka kama Allah daya shike da iko kuma yayi wani ababe ba sa amfani komi wajen yawan da an ka dubi gidajen mu da balle mutum mai hali ne zaka gidan kowa balle mai hali a gidanku a cikin shi zaure za ka wani katon kurtu ko wata kware-kwarya lau iri-iri ko ka kaho na ragon laya ko kahon barewa wani wannan an mai da kariya ga wa'in ababen da ba Allah ba a nan aka dumu-dumu cikin shirka ta Allah ta'ala bangaren kariya a yi shirka bangaren neman amfani a yi shirka da Allah maimakon a baka da Allah a an baka da wani Allah yan wa cewa bangaren neman kariya ko neman taimako ba a yi da kowa sai Allah ‘yan wadda yawa mutum zai shi neman wani abu a cikin ɗan uwa ka gane har kullum har abada ba a neman tsari ko kariya ko arziki da wani icce. Neman tsari ko kariya da wani icce guru ko kiri ko kambu shirka ce da Allah ƙarara. Annan sallallahu Alaihi ya hoto daga Hunain, ƙwarai shawa ko kahurai na wannan wurin suna da wata itaciya da suke rataye makamai neman sa'a a wajen yaƙi. to ganin wa'annan musulmi da yawa hukun musulunta ne imanin ko tauhidin bai gina a cikinsa ba ya rasulullahi mu ma ka sanya mana magariya mai irin ta neman sa'a a jikinta annabi ce subhanallah annabi kalma ta tsawatarwa inna hasanan wannan irin halin za ku gaya min kamar yadda mutanen Musa suka gaya wa Musa ka sanya mana abin bauta daban sun ga mutanen Musa bayan Allah hudu daga cikin teku amma wai suka ga wasu masu bauta gumaka suke neman Musa su ma sa musu goma ka irin wannan kusa kautarwa shi annabi ke kutamta neman sa neman neman katari a jikin ice kamar bautar wani Allah ce har ɗan wa a takaice kaka a yarda kaka yarda a gama ka da neman kariya ko kibugo ko shashatau ko wani kaza da ice da ice abinda kurin ake yi magani wannan Allah annabi ya halitta yin magani da ice duk abin da bakin ice kurin addawa'u ne amma idan wuce dawa wani kariya maganin aljani maganin ruhannai maganin wane ne a mata dare amma wane ne an shiga bokanci ba a neman tsari ga da ice da yawa kuma ta neman ta hanyar rukuya sukan koma bangare irin aikin bokaye a tara da kaza a sa kaza wallahi dare bai cikin sunna iya cikin abin da yake ice ba a neman tsari da kowa da ice sai da Allah kurum sai sunan Allah dan haka yan uwa nan rayuwar mace ta kawo aka wajen kullum mun koma dumu-dumu kamar mutum Allah irin na da ina tunanin da 'yan shekaru masu yawa wajen katurubandis ina ne mai na ga wata juna ta sahel wani mutumin bature ne me yake ayyabanta ma sai yake cewa afirka da wulasta ce ya ce duk da suna musulmi ne an san musulunci a daina mutum monotheism wanda ba a gama kowa Allah ne kaɗai ya ce amma duk da haka mutanen afirka ta balai ta yamma sun waye suna islamu nuwar ta ke mekta islamin nuwar kenan baki musulunci suke yi su za ka suna musulmi ne amma ka ga mutum layu guru kiri cike da layu iri-iri na neman gasa a cikinsu ta yi kuma abin mamaki ba sa ganewa su suka yi kowa talauci ya fata ku gani masu na ga mahi yawa ku suka na daga mahi yawa talakawa ne kuma su yi kowa matsala cikin rayuwa da sun kasa ganawa yan wasa kace da yawa sai min hattara kakka yarda neman tsari neman kariya neman arziki neman wurin jini neman kiliyan kaka yi da kowa in ba a wajen Allah ba. Idan ka sarrafa irin wani ababai ga wani Allah, ka nema a wajen wani Allah, wallah ka zama mushriki ka wuri ko da ka haddace Qur'ani, ko da ka haddace hadisi dubu a kanka, wallah kada na mushriki. Ba a kiran kowa sai Allah. Da yawa da nema wani abin da kai mutum a baka wani wurdi, wurdi da suna addini, ko a baka wata ayar Qur'ani ka juya ta, ka juya karatun, ko kuwa amma wani hatimi, in hatimi bai da alaƙa da addini. aiki ne na masu sihiri masarawa ko mutanen magarab addini ba hatimi na neman biyan bukata kaga wani hatimi har da suna kaga siffar mutum siffar ko kai kaga wane ne ko musulmi ne ke nema kana yan wallahi neman tsari da hatimi barin hanya ne ba a neman kariya ko sa'a yin hadimi kun ka bar shi haka yan wake na a takaice kakka yarda kaga an baka wurdi sunan a wannan ruhani ne ai a me yace ruhani su ce ai aljini ne mai imani su gaggiran dabu da yayi lu haka ka yayi lu rauka yayi lu wanda sunan za su baka arziki ko na abu daban a cikin rayuwar duniya ƴan uwa mun yi bayan sha bayani ba rauka yayi lu ba ko mala'ika ko aljini mu'mini ka kirayi jibril mika'il israfil ko manzo na Allah kai wani annabi akan neman biyan bukata shirka ce da Allah kafirce mu Allah ne kuma wani shawara mushriki duk wanda ya ga kan Allah da wani wallahi ba kai babu azan fafau amma mazinaci ko shan giya zai shan giya ya zina zai yi mai uba duk uba da ya sha ko shekara nawa ce dai shi dai alƙawarin Allah tun bai shirka ba bai da goma a wuta amma idan ka kuskura kai shirka da Allah wallahi kai da aljanna har abada arewa shi ke mahimmancin karatun tauhidi yan uwa shi wai kike bayani cewa duk wani abin da aka ambata akwai magana ta neman agaji da ne da azabahu magana ka yanka abu kaza dan wani za ci misali yanzu a aladun mu a yanka mata mana ayya sun sai ta sha jini haka daga maka za a wani wurdi daga ne sai ne he an yanka wai yanka wanda sunan wai he ta sha jini kaga dai anan ba magana Allah a yi yanka dan wani abu daban haka nazar za ka ɗauki alkawari kuna tsakaninka da Allah zan yi kaza kun dan Allah kakka yi don na yi kaza ne ko don mala'ika kaza ko don aji kaza ka yi nazar a nazar mai adal bakance amma ibada ce kurin ka ɗauka ma kanka zan yanka dabba ko kaza ko wani abu daban ko kuɗi zan bada na yi na ɗaura maka na zan yi wani aiki dan Allah illa yan uwa maganar nazar suka suka yi da yawa suka yi wani nazar wanda Allah bai bukatar shi bai nazar wanda Allah bai bukatar shi ka ce in Allah ya ban lahiya ko Allah ya ban kaza ko aiki kaza zan yi azumi kaza ko yanka irin wannan nazarar ke annabi ya cewa la tunziru irin nazarar la rudum na qadar shay'an annabi ke cewa kan ku nazar irin wannan Allah ba ni in baka ba mu Allah ba ni in baka ba yi kace Allah ba ni in baka a illa kurin zan ba wani magana Allah ba ni in baka kurin kai niyya ne zan yi azumi kaza dan Allah zan yanka dabba don Allah zan yi kaza amma Allah in ka ban kaza zan yi kaza duk da bai cikin abin da annabi ce kan ma ku yi yace mutane na tsammanin an kai haka Allah zai baka yace bai maganin komi irin wannan zakin amma duk da haka idan ka riga kai ka samu kuma dole sai ka yi wannan abin da ka hudu amma bai cikin abin da Allah ke so wani Allah ke yabo kurin tsakaninka da Allah kurin kayan zaka yanka kaza ko in fara kaza na dora ma kaina zan kaza dan Allah amma wannan na ba nan baka ba amma Allah ba nan baka in wa bayan wa'annan ababai dai mun karanta fada Allah subhanahu wataala wanda Allah ke cewa duk wanda ya kira wani Allah tare da Allah to ba shi wata hujja a wajen Allah kuma hisabun da Allah ke mai Allah ya tabbatar cewa duk wanda ya kafirce ma Allah baya samun rabo ya kawo ta ruwa cewa addu'a addu'a mukhul ibada wannan ruwa ya asali batar inganci illa mun karanta a baya addu'a huwa ibada cewa addu'a mukul ibada wannan ruwaya ba ta inganci mukul ibada amma abin da inganta kambacinta addu'a huwa ibada addu'a kira kira nema a wajen ka kira yawa ne yawa ne ba a kiran kowa sai Allah kuma kiran wani shine zunzurutun ibada in kama wani Allah kenan kai shirka da Allah subhanahu wataala Allah ke kira umarni Allah ya bada ku kiraye ni in karba muku ya Allah ke cewa masu girman kai akan bautata za su shiga jahannama kaskantattu haka yana addu'a kaga ibada ce Allah kiraye ta ya kafa da Allah subhanahu wataala inda Allah ke mu labarin karshen rayuwa ta kowa da kowa Allah ke ba labarin cewa Allah zai kusanto da aljanna ga bayin shi masu jin tsoron shi kusa ba a doguwar tahiya shiga aljanna za ka ku gakkun sai shiga kurin ba wahala yace za a zo ana gaya musu cewa wannan gidan aljanna shi ne abin da aka yi alkawari ga dukkan bawa mai kiyaye Allah, mai jin tsoron Allah a fake ko da duk inda yake iya tsoron Allah cikin jama'a ne shi kaɗai ne, kuma ya je ma Allah bi kalbi muni daga ina ba kenan, wanda ya je ma Allah da zuciya shi ba ta rataye da kowa ba sai Allah. Ya ce irin wani za ce musu ku shiga mana gidan aljanna bi salam ku shiga cikin amincin Allah wannan ita ce ranar dawama Allah ka tabbatar wannan wannan bayi irin wannan bayi masu komawa ga Allah suna da dukkan abin da suke so har ma da ƙari na musamman a wajen Allah subhanahu wataala in wannan ƙari na da ya ba labarin cewa gobe kiyama idan an sa 'yan aljanna aljanna ruwa bukhadaka muslimaka Allah zai musu tambaya hal raditun kun ko mana komai ya isa baka bukatar komai a cikin hal sun in kara muku hal azirukum in kara muku nabu za su ga ya Allah mai saura me duk wannan hali da muke ciki Allah ka samu wannan ni'ima ka saka fuskokin mu a wannan ni'ima me bukatar ƙari suna ga babu wani abin da yayi wannan an ce anan ne Allah zai bude huskar shi ga 'yan aljanna aka ce dibar Allah za ta manta da su duk wani jin daɗi gaba ɗaya dibar Allah ta yi komi jin daɗi gidan aljanna Allah samu kalla Allah ɗan wani a takaice muna kira ne wannan sakamako na wanda ya kaɗaita Allah da ibada bai gama Allah da kowa ba Allah samu cikin masu tauhidi amin